الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد شيء قبل كراتمه نلتاف الفضل الكبير في الصلاة والسلام على البشير النذير صلى الله عليه وسلم نبب معلم أبو عبد الرحمن سعيد بن علي بن وحف القحطاني مولف اللتاف حسن المسلم الله تعالى جكن شد رحمه أنا شيني زمان من أهدكو سما دي قبات من يبياني أكم مقدمة sannan mun yi bayani akan abin da ya shafi umarni da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati daga alkur'ani da sunna ko alkur'ani Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wannan umarni ne da ya mashi salati sannan mun ji hadisi na Anas dan Malik da Annabi sallallahu alaihi cewa man zukirtu indahu falyusalli alayya duk wanda ya ji an ambace ni a wajen shi ya mun salati an gane sallallahu alaihi wasallam saboda duk wanda ya mun salati ɗaya Allah ta'ala zai mishi goma sannan mun ji hadisi na wato ani Ali dan Al-Husayn dan Ali jika annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam kakansa ya ce mishi ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa wa sallu alayya haythu ma kuntum haka ne wa sallu alayya wa sallimu haythu ma kuntum ku yi mun salati da sallama a da kuka kasance fasayablughuni salamukum wa salatukum diyan da kuke kuka mun salati da sallama to zai isa mi gare ni ba ko kuma sai kun shimfida kyalle kun ce zan zo ba a'a ku mun salatin ku dan can ku shimfida kyalle zan zo ba wanda ya ce babu dalili na alkurani ko suna da ya tabbatar cewa in muka tare muka shimfida kyalle muka annabi salati cewa zai zo shi a me yace me fasayablughuni salatukum salatu salamukum wa salatukum haka ne annabi cewa ce da sallama da zaku na mun da salatin za a isar da shi zuwa gare ni zai isa zuwa gare ni zamu ji mala'ika Allah ya wakilta da yake isarwa annabi sallallahu alaihi salati kenan yanzu a ce an yi taro za a shimfiɗa farin kyalle ai annabi ya zo shi ai shehuwa na ma ya zo la la la la ana aka samu mun fara bayani kuma akan me falalar yi wa me annabi sallallahu alaihi wasallama salati wanda shine mabhasi na me na biyu mun karanta hadisai a ciki duk dai hadisan da malai ya kawo za ku ji cewa wanda yawa annabi sallallahu salati da Allah zai masa goma ko ko a kankare mishi zunuban shi ko a daga darajarsa duk waɗannan sune daga cikin me falala zama da ya gabata hadisi na ƙarshe da muka kanta shine hadisin Abdurrahman dan Auf da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya fuskanci wani lambu ya fuskanci alƙibla kuma yayi sujjada ya tsawaita ta Abdurrahman dan Auf ya ce har sai da na tsoron ko dai Allah ya karɓi annabi ne kenan sahabbai suna da akidan cewa wata ran annabi zai iya mi mutuwa to mu yanzu akwai har yanzu masu akida cewa annabi fa bai mutu ba wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta خالد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم هكذا على آه على أعقابكم طيب يو da zamu tashi hadisi na sha uku kenan ko falala na yi wa annabi sallallahu alaihi salati din mala yake cewa lafzu wa lafzu li ahmad wani lafazi na imamu ahmad din ko an abi talha al-ansari radiyallahu anhu qal daga abu talha al-ansari Allah ta'ala ya kara mishi yadda yake cewa asbaha rasulullah sallallahu alaihi yawman tayyiban nafs wata rana annabi sallallahu ya waye gari yana mai farin ciki yura fi wajhihi al-bishr ana ganin mai annashuwa a fuskar sa qalu ya rasulullah sabai sai suka ce ya ma'akin Allah asbahta al-yawm tayyiban nafs wato ya kawaye gari cikin mai farin ciki yura fi wajhika al-bishr wato ana ganin me wato annashuwa a fuskar qala ajal annabi yace na tabbas atani atin min rabbi wato ainihin mai zuwa ne yazo min daga wajen ubangiji na fa qala sai yake ce da ni man salla alayka min ummatika salatan duk wanda wato ainihin yayi maka salati daga al'ummarka kataballahu lahu biha ashara hasanatin da wannan salati Allah zai rubuta masa lada goma wa maha anhu ashara sayi'at sannan Allah zai kankare mishi ya shafe mishi zunubai goma wa rafa'a lahu ashara darajat sannan Allah ta'ala zai mi zai daga darajojin shi goma wa radda alaihi mithlaha sannan Allah ya miyar mishi ya masa irin abin da kai masa na salati shi ma masa salati kun ga wannan mai falala ne na yi wa annabi sallallahu salati in kai daya za a baka lada goma a kankare maka zunubai goma a wato daga darajar ka sau goma kuma Allah ya maka salati kun ga mutane in sun wannan za su yawaita yi wa mai yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati alaihi salatu wassalam وفي النسائي في السنن الكبرى ينال السنن النسائي السنن الكبرى عن النسائي عن أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يأتي من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبي duk wanda ya mun salati daga al'ummata salatin da tsarkakakke ne daga zuciyar shi ko ba dan ya bakanta wani rai ba kun san akwai masu idan su bakanta wa mutane rai za su ce a kunna sifikar miyo annabi salati mu bakanta wa wasu rai ta yaya mutum zai jawo shi don kai wa annabi salati sai dai in ba kai ta yanda annabi ya ce a masa ba ko yawa sai dai haka amma ta yaya don kai wa annabi salati za ka bakanta mutum rai ba zai yi ba sai dai mutum ba mumini ba ne amma in ka zo kana yi bayan da annabin ya ce ba ko ka zo kana cutar da al'umma tsakar dare ka kwana kana hura sifika la wannan ba haka ba ne shi ne aka bakanta mutum rai to duk wanda ya min salati tsarkake har zuciyar shi sallallahu alaihi biya ashara salawatin to Allah ta'ala zai mishi salati goma wa rafa'a hu biha ashara darajat sannan da wani Allah zai daga darajarsa goma wa kataba lahu biha ashara hasanat sannan Allah zai rubuta masa lada goma wa maha anhu ashara sayi'at sannan Allah zai kankare masa zunubansa goma kenan dukkan alkhairi na kunshe cikin yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ولفظ الطبراني عن أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه قال ونلفظي كما نواتو عينهم إمام الطبراني أبو بردة دن نيار الله قال مش داكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ما, ما صلى علي عبد من أمتي صلاة bawa wato wani bawa ba zai mun salati daga al'ummata ba sadiqan biha fi qalbi nafsihi yana mai gaskiya daga cikin zuciyarsa ran zuciyar shi illa sallallahu alaihi wa sallama biha ashara salawa face Allah ya masa salati da sallama guda wato goma wa kataba lahu biha ashara hasanat Allah ya rubuta masa lada goma wa rafa'a lahu biha ashara darajat Allah ya daga darajarsa goma wa maha anhu biha ashara sayi'at sannan da wannan dai Allah kuma ya mi kankare masa zunubansa goma yanzu kun ga kenan duk yanda hadisan suke yawo da lafuzan su ko daga darajar ka goma baka lada goma kankare maka zunuban ka goma sannan yi maka salatin kai masa goma in gane kenan wannan fadala ne kai a maka kuma Allah ya daga darajar ka da mutane sun sauna da rayuwarsu kenan dukka cike take da yau manzo Allah sallallahu salati ba sai ran juma'a ba kai kullun kai annabi sallallahu salati وعن أنس ومالك وعن أنس ومالك بن عوس ابن الحدثان رضي الله عنهما daga wato Anas dan Malik da kuma mai Malik dan Aus dan Al-Hadathan Allah kara musu yadda anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yatabarrazu annabi ya je wato ainihin domin ya biya bukatarsa falam yajid ahadan yatba'u sai bai samu mi wani da zai bi shi cikin sahabban shi ba fa kharaja Umar sai umar ya fita fattaba'ahu bi fakhara sai ko bi fakhara haka ne sai umar ya bi shi da mi da fakhara shine kaman silka ko wani wannan haka dan karamin kwano ko wanda ake yin shi da kasa din nan ake shi masa karamin tulu dai haka sai umar ya dauka ya bi shi da shi au mithara ko wani abin mai tsarki buta kenan fa wajadahu sajidan fi masarab haka ne sai ya same shi yana mai sujjada a wato ainihin wani kwari fatana ha fajala sawara'a sai umar ya matsa gefe ya yi wato ainihin zauna a gefensa hatta rafa annabi su salma ra'asa ya jira annabi har sai da ya dago da kanshi faƙala sai annabi su salma ya ce ahsanta ya umar umar ka kyauta hina wajattani sajidan fatana haita anni da ka gana yi sujada sai kaɗan matsa gefe da ni inna jibrila ja'ani faƙala mala'ika jibril ne ya zo sai ya ce da ni man salla alaika wahidatan duk wanda ya maka salati guda ɗaya sallallahu alaihi ashara Allah zai mishi goma wa rafa'a lahu ashara darajat sannan Allah zai daga darajarsa goma sai annabi sallallahu shine kuka ga ya sujada godiya ma Allah kenan wana yana tabbatar mana cewar sujudu shukr shari'a ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albishir ya same ka wani alkhairi ya same ka appointment ya zo maka ko ko wata kwangila ta fito maka ko wani bashin ka ya bullo ma wanda ka riga ka yanke tsammani daga gare shi sai ka sanya goshin ka kai sujjada ma Allah an gane sujudu shukr kenan to wannan yana nuna mai shari'a ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى أنس بن مالك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من ذكرت عنده فليصلي علي duk wanda aka ambace ni a wajen shi aka ce Muhammadu Rasulullah to yi mun salati fa innahu man salla alayya marratan domin duk wanda ya mun salati guda sallallahu alaihi subhanahu wa ta'ala sallallahu subhanahu wa ta'ala alaihi biha ashara da wani Allah ta'ala zai masa salati goma kun ga daidai yadda hadisan suke yawo ko wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga abu hurairah Allah ya kara mishi da ke cewa annabi sallallahu ya ce la taj'alu buyutakum qubura kada ku sanya gidajenku tamkar gurin buso wala taj'alu qabri ida kada ku dauki kabari na ya zama wani gurin biki an gane shine idi ko a je a kwalli a ado a kaza wa sallu alayya sannan ku yi wato ainihin yi min salati ko wajen idi ya zama abu ne da lokaci ba lokaci zai zama kuna zuwa tunda idi yana kewayewa lokaci ba lokaci ko a kowane lokaci sallu alayya kuma salati fa inna salatakum tablughuni haisu haisu kuntum annabi ya ce don diyan da kuka kasance salatin ku yana isa zuwa gare ni saboda rayuwar barzakh rayuwa ce da annabawa suke ta daban da Allah ya musu wata khususiya da suke a cikin kabari an gane kuwa wa an ali bin husayn bin ali anna rajulan kana ya'ti kullu ghadat wannan mun yi hadisin ko mun yi shi a ba mu maimaita shi ko mu wuce طيب وعن علي بن حسين بن علي أن رضي الله رحمه الله أن رجلا كان يأتي كل غداة كو daga wato Ali dan Hussein dan Ali jika Nabi sallallahu alaihi yace wani mutumi ya kasance kowace safiya yana zuwa fa yazuru qabran Nabi sallallahu sai je kai ziyara kabarin manzo Allah sallallahu wa yasna'u dhalika mashtaharahu alaihi Ali ibn al-Husayn yana aikata haka abinda Ali dan Hussein ma ya shahara da shi fa qala lahu Ali ibn al-Husayn sai Ali dan Hussein yace da shi ma yahmiluka ala hadha me yasa kake haka qala sai yace uhibbu taslima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sunake don nayi wa annabi sallama فقال له علي بن الحسين سي علي بن حسين يجي هل لك أن أحدثك حديثا عن أبي شن سندك حديثي دق بابانا قال نعم يجي سندني وانا متم يجي سندني فقال له علي بن حسين سي علي بن حسين يجي لشي أخبرني أبي بابانا باني لاباري عن جدي دق كاكانا أنه قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يجي kunga wannan tsatson na annabi sallallahu alaihi wasallam shi an abi an jaddi haka kuma duk har yanzu in ka je guraren da tsara annabi sallallahu yake za ka ji suna da nasaba har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hashimawa da yanzu dauda ta kasan jordan ko tsatso ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a kasar ma za ka samu waɗanda dangi ne tsatso ne na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce la taj'alu qabri idan kada ku sanya qabri nami tamkar gurin idi ko idi wala taj'alu buyutakum qubura kada ku sanya gidajen ku tamkar gurin buso wasallu alayya ku mun salati wa sallimu ku mun sallama haisu ma kuntum duk yanda kuka kasance fa sayabluguni salamukum wa salatukum sallamar ku da salatin ku zata na isa zuwa gare ni wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga abu hurairah Allah ya kara mishi yadda ke cewa annabi sallallahu ya ce ma min ahadin yusallimu alayya babu wani mutum da zai mun salati illa raddallahu alayya ruhi face Allah ya dawo da ruhina hatta a rudda alaihi salam hannun biyar masa da wannan sallama ya haka yake Allahu alam mun yi imani in kai annabi sallama za a sanar da shi wani wani ya masa sallama Allah zai da mishi da ruhinsa kuma ya miyar maka da me wannan sallama da kai mishi mun ji kuma mun yi imani وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم daga abla dan mas'ud yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi mala'ikatan sayyahin Allah yana da wasu mala'iku masu yawo fil ardi a bayan ƙasa yuballighuni min ummati salam suna isar min wato ainihin sallamar da al'umma ta take mu an gane mala'iku ne Allah wakilta yanzu majalisin nan da muke annabi sallallahu alaihi wasallam salati kai salatu wassalam mala'iku suna isar da annabi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan sun kusa karewa ko sun kusa.
نعم آه، وعن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى أبو أمامة ألا قال مش يرضى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من صلى علي صلى الله عليه عشرا بها دون دي من صلاتي تو دوانا الله زي مس صلاتي قوما آه، آه، ملك موكل بها حتى يبلغني هاكو yuballighni ha kenan yace akwai mala'ika da Allah ya wakilta har sai ya isar min da me wannan salati din eh shine hatta yuballighni ha har sai ya isar min da ita kenan in kawa annabi sallallahu alaihi salati Allah zai ma goma sannan akwai mala'ikan da yake isarta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة كن جونا حديثا النبي صلى الله عليه وسلم mutanen da ko aulan nasi bi ko wanda yafi kusa da ni an gane kuma yafi mi dacewa da samun ceto na ko kuma ya zama wanda suke kebantattu na ko su ne wanda rana alkiyama kenan su ne wanda suka fi yawaita yi min salati su ne kebantattu na kenan kana so ka zamo ranar alkiyama kana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai ka yawaita masa ya masa salati sai ya zamo kai ne kusa da shi wannan shine an ibn an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga abdullah dan abbas Allah ya kara mishi yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya salata alayya duk wanda ya bari min salati shine nasiya din ya bari ya kiyana min salati ko khati a tariqal janna to ya kuskure hanyar aljanna kenan na annabi sai yana maka isharar cewa daga cikin hanyar da zaka tafi zuwa ga aljanna akwai yawaita yi mun me yawan salati alaihi salatu wassalam an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man nasiya salata alayya khati'a bihi tariqul haka ne ko khati'a bihi tariqul janna ko khuti'a bihi kenan tariqul janna wato duk wanda ya bari min salati to an kuskurar da shi hanyar aljanna bai bi tafarki na da zai kai shi zuwa ga zuwa ga aljanna ba wa ana abdullahi bin amr radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man salla alayya duk wanda ya min salati aw sa'ala li alwasila ko kuma ya roƙa min alwasila bayan an kira sallah kenan kai Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatu alqa'ima ati muhammadan alwasila wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata akwai lafazin innaka la tukhlifu almi'ad shi sa'id bin ali bin wahf alqahtani ya kawo cewa lafazin da usman bin suka inganta amma wasu sun ce bai inganta ba daga kawai wannan wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata daga nan zaka tsaya an gane ba zaka ce innaka la tukhlifu almi'ad ba wasu suna ga ya inganta za a iya hadawa da shi to duk wanda ya roƙa min wasila din haqqat alaihi shafa'ati yawm alqiyama ceto na mi zai same shi ranar mi ranar alqiyama kenan yawaita yi wa annabi sallallahu salati da roƙa masa alwasila bayan kiran sallah abu ne da yake sa mutum ya samu ceto na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisi na ƙarshe a babu وعن عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ياشي ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط annabi ya ce na ga wani mutumin cikin al'umma ta yazhaf yana jan gindi ala sirat wato akan sirat marratan wato wani lokaci wa yahbu marratan wani lokaci yana rarrafe faja'atu salatuhu alayya Allahu akbar salatin da yake mun sai ya zo mishi fa akhadhat bi yadihi sai riko da hannun shi fa aqamatu ya tsaye da shi ala sirat akan sirat hatta jaza har ya ketare a ƙasa za ku ji ibn al-qayyim yake cewa kana shaykhuna ya'lamu taymiya yu'azzimu amra hadha al-hadith ibn taymiya na girmama wannan sha'anin wannan hadisi ko wa yufakhimu sha'na yana girmama sha'anin sa wa ya'jabu bi yana mamaki da shi wa yaqulu usulus sunna tashhadu lahu wato wannan wato dalilai na sunna ko usul na sunna suna tabbatar da wannan hadisi kenan kun ga wannan hadisi ne da yake nuna cewa in ka zame ma ranar alkiyama akan sirati in kana yi wa annabi sallallahu alaihi ta yi wa annabi sallallahu salati me salatin annabi sallallahu zai zo ya tsaye da kai ya taimaka maka wajen me wajen ketarawa duk waɗannan hadisai idan sun yi nuni ko to suna nuni wajen me kwadaitar da mu mutum ya lazamce wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati alal akalla ayi kada kai da rana ta fito ta faɗi ba tare da kai mishi me kai mishi salati ba in ka juma'a tai ya zamo juma'ar ka gaba ɗaya shagaltuwa kake yi wajen yi wa annabi sallallahu salati har wata ran daga cikin fiqhun Muhammad Nasiruddin Albani suke ce Ali al-Halabi yake ba da labari yace wata ran sun zo masallacin Juma'a da shi Albani za su yi sallah sai albani ya ga aliyul halabi babban ɗalibin shi ya rasu duka allah duka su duk sun rasu shi aliyul halabi lokacin corona ta yi ajalinsa ya rasu allah dukan shi ya ce sai ya buɗe littafi yana karanta sai albani ya ce rufe littafin na yau juma'a rana ce da ya kamata yawai ta yi wa annabi sallallahu salati kina har malamai suna da fikihun cewar sanya ko yana daga cikin hikima dama sanya abu lokacin da ya dace doron juma'a abin da ya dace shine mutum ba ya shagaltu da yawa karatun alkur'ani ba ya shagaltu da yawa yi wa annabi sallallahu alaihi salati saboda yini ne da annabi sallallahu alaihi ku yawa ta yi mun salati kenan wannan yana daga cikin fukihu dan haka amfanin karanta wannan littafi shine mu zaburar da kanmu da yan uwanmu wajen rayuwar mu ta shagaltu wajen yi wa annabi sallallahu alaihi salati mutum bai yi asara ba idan duk rayuwarsa ya bayar da ita wajen yi wa annabi sallallahu alaihi salati an gane na ce duk rayuwarka ka daga boss za ka tafi ga dau aiki manta a ce ka ce duk ran da tafi ga dau musamman motan haya ne ba da abokin taɗi zan ta yi wa annabi salati daga nan tasha zuwa daga azuri har ga dau in zan dawo haka ya rayuwarka kake da wallah sai Allah ya sama albarka a cikin lamuranka da yawa baka san mata ina albarkar take zuwa maka ba tana zuwa maka ne saboda yiwa mai yi wa annabi sallallahu alaihi salati ubangi ta'ala ya karfafe mu ya kara wannan manzo wato ainihin sallama da salati sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammad wa alihi wasallam sallam zama na gaba za mu tashi a guraben da ake da yanayi da ake so mutum ya yi wa annabi sallallahu alaihi salati wassalamu alaikum wa rahmatullahi